إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعزة هلرا wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara kan fahimtar magabata majalisin da ke wannan masallaci jami'ar muhammadul amin sallallahu alaihi wasallam a nan anguwar bidawa a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na ashirin daidai ga watan ramadan hijira alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna karatu a cikin suratul mu'minun mai albarka jiya mun yi karatu zuwa aya ta hamsin da biyu وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون لتهم سندأكو فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون yau da yaddar Allah madaukakin sarki za mu tashi kan aya ta 54 fadharhum fi ghamratihim hatta hin na'am billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فذرهم في غمرتهم حتى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون وبنجد تعالى يتي فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله يتي فذرهم كبرسوا كربدسوا في غمرتهم أتتم مكانتسوا حتى حين هرزوا ونلوكتش أيحسبون سنة زتون suna tsammanin annama numidduhum bihi min malin wa banin cewa abin da muke ƙara musu na dukiya da ƴaƴa nusari'u lahum fil khairat azatansu muna gaggauta ba su alheri ne muna gaggauta mu tara musu alkhairai ne bal Allah yake ba haka bane la yashkurun ba su san cewa talala bane ba ba sa ji ko a jikinsu cewa shiri ake musu. Allah maɗaukacin sarki a bayan ya mana tokaciya dangane da addini, addini guda ɗaya, sannan kuma an mana gargaɗi ta fiskar labari akan rarraba addini da ɗaiɗaita shi da ɗaukan matsaya wanda ta saba wa asalin addinin da Allah ya aiko manzonsa da shi. Ba bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ƙi suka ƙi yin musulunci sai dai su yi yahudanci suka ƙi yin musulunci sai dai su yi nasaranci suka ƙi sai dai su yi bautar gumaka Allah ta'ala ya ce fadarhu ka bar su fi ghamratihim a cikin wannan makantar tasu ghamra rufi ne idan ya zama akan ido makanta idan ya zama akan zuciya gafala don haka kamar wata yana ce idan ta rufe ido ta haifar da makanta idan ta rufe zuciya ta haifar da gafala to Allah madaukakin sarki yace ka bar su a cikin makantarsu da ɓatarsu idansu ya rufe zuciyarsu ta rufe hatta hin har zuwa wani lokaci cewa zuwa wani lokaci shine da mutumin kirki da mutumin banza babu mai tabbata ba mai tabbata dole kowa yana da lokaci wannan lokacin nasu ko dai lokacin mutuwa ko lokacin azaba ko lokacin mutuwa hatta hin su yi ta yi hatta hin har zuwa wani lokaci lokacin da Allah ya ɗiba musu ko dai lokacin halakarsu lokacin saukar azaba ko kuma in ma azaba ba ta sauka a sakamakon wannan kafircin nasu ba to mutuwarsu ta riske su akan ajalinsu amma babu wanda zai tabbata ba wanda zai dawwama kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandanar mutuwa ce Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun gabanin ka ba wani wanda muka sanya masa dawama gabanin ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda muka hukunta zai dawwama don haka kai ma ba za ka dawwama ba idan kuma kai baka dawwama ba afa in mitta idan ka fadi ka mutu fa humul khalidun su za su dawwama ba mai dawwama kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram don haka fadin Allah subhanahu wataala hatta hin mana har zuwa wani lokaci dole akwai lokacin da za su ƙare to Allah ce a bar su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yace Allah madaukakin sarki yace fadarhum fi ghamratihim hatta hin kabar su ya Muhammad a cikin makantarsu da gafalarsu har zuwa wani lokaci ai فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين كبسط أتكين أبندا يلملئ زكاتنسو يرفع musu zukata na tsananin so da suke wa dukiya da tsananin so da suke wa ƴaƴa wannan ya makantar da zukatansu ba sa fahimtar kowane yare sai na kuɗi sai na kadara sai na sayi jefar sayi banza sayi wofi ba su san wata rayuwa ba sai wannan sai na tarawa alhakumu takathuru hatta zurtumul makabira Allah yace son ku tara ku tara ku tara ya dauke muku hankali hatta zurtumul makabira ba za ku farga ba sai kun ziyarci makabarta sai kun ziyarci cikin kabarurruka a nan ne za ku farga cewa sayi banza sayi wofi a tara a tara ya shagaltar da ku ya hana ku zukatanku su fahimci addini zukatanku su fahimci imani gabanku su aikata addini gabanku su aikata ayyukan imani kun shagala wannan shi ya makantar da zuciyar ibnu taymiya yace Allah yana nufin basu a cikin makantar zuciya wanda jarabar dukiya ta sabbaba musu walbani da jarabar son ‘ya'ya a dalilin ‘ya'yansu sun walakanta iyayensu sun walakanta zumuncinsu sannan kuma sun kasa yi wa kansu abin kirki a lahira da dukiya saboda suna so su jiyar da ‘ya'yansu daɗi so ‘ya'yansu sun zame musu fitina kenan innama amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce sani dai dukiyoyinku da ƴaƴayenku fitina ce to abinda fitina ke nufi kenan su dauke muku hankali daga abin da ya kamata su makamantar da zukatanku su makamantar da idanuwanku ba ku iya fahimtar gaskiya ba ku iya ganin gaskiya malam ya ce tsananin son dukiya da tsananin son ƴaƴa ya rufe musu zuciya المانع لهم من المسارعة في الخيرات wanda ya hana su yin gaugawa cikin ayyukan alheri wal a'mali salihah da kuma ayyuka ayyuka na kwarai Allah madaukakin sarki yace ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa bani nusari'u lahum fil khairat tunda dukiya da 'ya'ya su suka shagaltar da su Allah ya ce to ayahsabuna wa shin suna zaton suna tsammanin annama numidduhum bihi min malin wa banin abinda muke ƙara musu na dukiya wa banin da 'ya'ya a zaton su nusari'u lahum fil khairat muna gaggauta musu mu tara musu alkhairai ne a zaton su idan mun ba su dukiya suna ganin dukiya a hannunsu suna ganin mulki a hannunsu komai suka murza sai ya zama dala komai suka ɗaga sai ya zama riba duk yadda suka aika bukata sai su samu da sun miƙa bukatar kwangila za a ba su da sun yi kwangila za a biya su sannan suna da connection suna da alaƙoƙi da alaƙa da masu madafan iko da masu dalili wannan damammakin da muka ba su ya zama waya za su daga kawai su ba da umarni ko su hana waya za su daga kawai su roƙi alfarma mai girma kuma a ba su rubutu za su yi kawai akan yar takarda fara su bayar da yatsa biyu ta zo da babban kaya da haka a zatansu wannan abun Allah ya ce saboda tsabar muna son su ne muke gaggauta ba su alheri ko kuma ‘ya'ya mun ba su ‘ya'ya suna walwala mun ba su maza da mata mun sulka musu sannan ‘ya'yan mun rike musu tarbiyyarsu sannan ‘ya'yan ga sunan kowanne ya zama wani abin alfahari wannan abin a tsammaninsu dabararsu ne wayansu ne kuma suna ganin cewa saboda tsabar yadda muke yin su ne muka gaggauta saukan musu da alkhairai shi yasa muke ba su ba mu ba wasu daga cikin masallata ba shi yasa muke ba su ba mu ba wasu masu azumin litinin da alhamis ba muke ba su ba ba wasu waɗanda suka yi riko da addini suka riki masallaci suka riki wa'azi suka riki hidimar addini ba dare ba rana suna neman abin da za su sa a bakin salati ba mu ba su ba amma su kuma sun kafirce mun ba su a tsammaninsu mun fi son su ne a tsammaninsu su muke nufi da alheri su waɗancan ba ma son su ba ma nufinsu da alheri Allah maɗaukakin sarki ya ce bal ba haka ba la ya amma ba sa ji ba sa iya sanin dalilin da ya sa muke mawwala su ba za su san dalilin da ya sa muka sakan musu dama a duniya suke morewa ba amma ne za su yi su ɗinnan wasu ‘yan gata ne a wajenmu shi sa suka samu waɗannan damammakin Allah ya ce a basu sani ba ne ba la ya shiru na la ya alamu ba su sani ba ba sa ji ko a jikinsu cewa ta lala muke musu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran shurbata ma da a ce duniya a wajen Allah ta kai fifikin sauro daraja duniya da abin da ke cikinta da kudadanta da bankunanta da gidajenta da motocinta da gonakai da abinci da duk wani kayan alatu da kake gani wanda yake burge ka na wani Allah ce inda ake a wajen Allah duniya da komatsanta ta kai fiffiken sauro daraja an san dai fiffiken sauro ko fiffiken sauro ai ko gasuwa ba zai yi ba babu wani amfani a fiffiken sauro ko na tisin kwamo to kaji manzo Allah sama ya ce to duniya a wajen Allah ba ta kai ma fiffiken sauro daraja idan fiffiken sauro wani abu ne mai amfani idan za a iya siffanta fiffiken sauro da wani abu mai kima da in an baka zaka gode to ya fi duniya matsayi ya fi duniya daraja a wajen Allah ba ta kai shi ba kenan duniya a wajen Allah ba komai ba ce shi yasa yake bayar ta'awar da yake so yake bayar ta'awar da baya so ya kasabta ta da adalci irin nasa ba tare da yayi la'akari da wanda ya fi so a bashi duniya wanda kuma Allah baya son sa a hana shi duniya ba Allah bai aje duniya haka ba ya aje duniya da rahamaniyarsa subhanahu wa ta'ala da haka kowa yana cin gajiyar wannan duniyar to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ce duniya a wajen Allah ta kai fificin tsaro daraja ma saka minha kafiran shurbata ma da Allah bai shayar da kafiri daga duniya ba da bai shayar da shi makurwar ruwa ɗaya ba inda ce wata aba ce mai kima wajen Allah ai kafiri ba zai samu komai ba aljanna da yake mai tsada ce a wajensa ai kafiri ba zai shiga ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna saboda aljanna a wajen Allah abu ne mai kima abu ne mai daraja aljanna a wajen Allah alheri ce to shi yasa sai wanda ya Allah madaukakin sarki yake so zai ba aljanna amma duniya da ke ita haka take bata da wata daraja sai Allah yake ba wanda yake so yake ba wanda baya so amma inda a ce ita ma matsayinta a wajen Allah kamar aljanna ne to da kafiri ko muku ba zai samu ba amma kaga yadda makiya Allah duniya suka kama ƙasa suka samu kowace irin dama da ɗan adam ka iya samu suke kowace irin walwala shi yasa Allah subhanahu wataala ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin suratu ghafir ghafir adh-dhanbi wa qabil at-tawbi shadid al-iqabi dhi at-tawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد الله تعالى يتي ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا باب ما سجع دعايوين الله آيات شرعية دعايات كونية باب ما سجع إلا الذين كفروا سيوأ أن سوى كافرتا سنكرية آيوين الله sun ƙaryata ayoyi samawiya sun ƙaryata ayoyi shar'iyya na wahayi wanda ake karantawa sun ce waka ne sun ce tatsuniya ne asatirul awwalin ba abin da ba faɗa ba amma tare da haka Allah madaukakin sarki ya basu yatamatta'u suna jin daɗi wa ya'kuluna suna ci wa yashrabuna suna sha wa yalbasuna suna sanya tufafi suna morewa sannan ma kuma wa bawwa'ahum fil ardh Allah ya ba su matsuguni a ban ƙasa wani ma ya mallaki fiye da ɗaya da filaye fiye da ɗaya da gonaki fiye da ɗaya da ababen hawa sai wacce ya zaɓa Allah ta'ala ya ce fala yaghururka taqallubuhum fil bilad to kar wato walwalarsu a cikin garuruwa ya ɗauke maka hankali kar ya dame ka kar dan kaga suna walwala nan da nan gurin da za ka je a cikin kwana biyu su je shi a awa hudu abin da za ka faɗi tashi kafin ka samu kasa a bakin salati su kuma yana nan raba shi ma suke sun wadata suna jin daɗi suna walwala Allah ya ce to wannan kar ya dame ka ba ma'auni ba ne ba ba shi ne ma'auni ba amma su sukan ɗauka cewa samun irin wannan damar wato yadda ce daga Allah har suna ganin cewa idan annabi da gaske shi annabi ne to me yasa gidansa bai kuna kowa kyau ba me yasa ba shi da tafka tafkan gonaki a ce shi ne sarkin noman makka da madina me yasa bai zama shi ne hamshakin mai kudin duniya ba da za a buga misali da shi saboda kun san wanda Allah ya jarrabe shi da son duniya wanda Allah ya raba shi da kwaɗayin lahira ya jarrabe shi da son duniya to duka lissafinsa da tunaninsa duniya ne to yana ganin kai idan babu duniya tare da kai ko abokin hira baka kai masa ba ba zai ko hira da kai ba ba zai hulla da kai ba saboda baka da duniya in ya dubi rigarka ya rena ka in ya dubi hularka ya rena ka ya dubi takalminka ya rena ka gani yake kawai ba ka da rabo in dai ba ka da arziki in baka samu duniya ba ba kai matsiyaci ne ba ka da rabo kai jefaffe ne haka wasu suka lissafa duniya suka mata hukunci to Allah subhanahu wataala ya ce a'a ba su sani ba ba su san cewa Allah yana yin kalala ga bayansa ba ya ba bawa duk abin da yake bukata wani lokacin kana mumini idan Allah ya yassare maka al'amura wato kai koyi da halin magabata idan Allah ya hore maka wadata ka zo baka san talauci ba ko ka manta when last ka ci bashi ka zo Allah ya maka ƙoshin lafiya ka manta when last yaushe ne rabanka da zazzabi yaushe ne rabanka da ciwon kai yaushe ne rabanka da stress ko da gajiya Allah ya hore maka zaman lafiya kana mamakin ma a ce wasu ba su da kwanciyar hankali a garinsu kana mamakin ma yaya haka zai kasance saboda tsabar aminci da zaman lafiya baka san ma yaya ake a ji tsoro ba ka zo ba ka da fitina a cikin iyalanka Allah ya hore maka su iyalanka babu fitina ba ciwon kai ba damuwa ba matsala sannan aikinka ko sana'arka yana gudana ba matsala ba problem komai yana tafiya yadda ake so duk yadda matsala take baka santa ba to kana mumini idan ka samu kanka a cikin irin wannan to ka rika tunani irin na magabata ka rika tunani irin na magabata ka dinga addu'a kana roƙon Allah kana cewa ya ubangiji ya Allah kar ka sa rabona nake ci kar ka sa iya rabona nake ci saboda akwai waɗanda Allah maɗaukacin sarki yake yassare musu ya zama saboda alkhairansu suna da alkhairai akwai abubuwan da bawa zai yi na alheri Allah ya gode masa ko da ba musulmi ba ne wanda ba musulmi ba in yi biyayya wa iyayensa Allah yana so wanda ba musulmi ba in yi taimaki miskini ko fakiri ko maraya Allah yana so amma tun da ba musulmi ba ne Allah ba zai ɗauki wannan ya rubuta masa a matsayin lada a littafinsa na hannun dama ga gobe kiyama ba a'a aiki baya wucewa sai mai tsarki aikin da aka yi shi ba musulunci to shi kenan an ɗauri kashi da igiya ɓata ta aka yi kuma bai ɗauru ba to aikin da aka yi shi ba musulunci ba mai tsarki ba ne shi kuma ubangiji ilaihi ya sa'adun kalimu tsayibu wal amalu salihu ya kawo sai mai tsarki ne yake tashi zuwa ga Allah don haka aikin kafiri na alheri ba wai ba a yadda alheri ba ne an yadda alheri ne amma ba zai tashi ba to amma Allah maɗaukakin sarki tun da shi shakurun ne mai godiya ne to zai biya shi zai biya shi biyayyar da yawa iyaye zai biya shi kyautatawa marayu zai biya shi kyautatawa miskinai zai biya shi taimakon maƙota zai biya shi taimakon abinan baƙi zai biya shi zai biya shi adalci da ya kwatanta a wani shugabanci da ya yi duka Allah zai biya shi amma a nan gidan duniya. To akwai waɗanda Allah yake biyan su a nan gidan duniya. Biyan Allah a nan gidan duniya kuma shi ne ya buɗe maka ƙofofi na rayuwa. Ko a baka lafiya, a wadata ka da lafiya, a wadata ka da zaman lafiya, ko a wadata ka da kuɗi, ko a wadata ka da kwanciyar hankali cikin iyalanka, ko a wadata ka da wato hannu mai albarka duk abin da ka taba sai ya zama kuɗi duk abin da ka ɗaga sai ya zama kuɗi kawai shi kenan to idan mumini ya samu kansa a irin wannan yanayi to ya ji tsoro kar ko yana cin rabansa kenan saboda bai san ko yayi wa Allah wani laifi Allah madaukakin sarki ya dakatar da ladansa yana mayar masa shi a duniya ba. To, kaga wannan abin tsoro ne. So, ba kowace walwala ce ni'ima ba, akwai wata walwala wacce nikima ce, nikima ba ni'ima ba, nikima ukuba ce, wata walwala. Amma ka ji wani yana cewa, "A, ai dukkanku kowanku a nan uda ne ni yanzu da buna da zazzaɓi ma malam ba na shekara biyar ba jininku ne ba da kyau yana ganin jini ne wani kuma bai san talauci ba kwanan nan wani ya mun wata tambaya yake cewa iyalinsa ne suna hira sai take ce masa tana mamaki a ce mutum ya girma amma ya bashi kuɗi dama akwai babba wanda bashi kuɗi mata ba yarinya ba mata dama akwai babba wanda bashi da kuɗi saboda tun da Allah ya halicce ta ba ta taɓa sanin rashi ba duk abin da kuɗi suke yinsa ba abin da ta taɓa nema aka ce babu san babu ba inda kuɗi suna sayansa to akwai waɗanda Allah ta'ala yake musu irin wannan baiwa kuma wasu da gaske Allah ya nufi ji daɗi ne a duniya kuma ya ba su lahira kyakkyawa eh sosai saboda kar talaka ya ɗauka cewa irinsu kuma shi kenan sun ci rabansu ba haka ba ne ba haka ba ne malam ba ga alƙalin zariya ba kwanan nan da ya ce talaka ka mai da hankalinka kana mamake ka ci garau-garau ka ci garin kwaki kuma ka zo ko sallah ba ka zuwa me ya haɗa ka da iskanci ya ce ko ba ka ba ce gatan masu walwala kuma abuja ga kuɗi a hannunsu amma suna cikin ac duk abin sha kowane irin nau'i suna da shi a cikin firij nama kowane iri kira za su yi a kawo shi kawai ce za su yi amma azumin litinin da alhamis baya wuce su ranar da na ga wannan kwamitin nasa ai ashe wazi ne ranar da na ga wannan wa'azin nasa sai Allah ya sa na waya da wata mata wata baiwar Allah mai kuɗi to muna hira kuɗi da ita sai ina yaba mata akan abubuwan da na sani na ƙoƙarinta da take na taimako. Sai na ce, ɗazunan ku na ga maganin alƙalin Zaria yana magana a kan irinku, mayu, ga kuɗi ga sallah. Ta ce, wallahi na gan shi malam, na gan shi, ai mutumi na ne. Na ce, dole ya zama mutumin ki. Kuma haka ne, ita ma ba ta fashi litinin alhamis. Ba ta fashi litinin alhamis. kuma dubban mutane take ciyarwa da azumi dubbai ba magana ɗaruwa dubbai dubban marayu take wa ɗinki ɗinkin sallah da azumi ga sallar dare ga umara kamar mai ga kuma azumin litinin da alhamis ga kuɗi ba ko da za ka samu Allah ta'ala ya yassare musu a rayuwa fiye da yadda kake tsammani kuma ya da ayyukansu yana karɓa amma akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ta lalaye musu to kai mumini duk lokacin da kaga abubuwanka suna tafiya kiliya to karka ce bokonka ne karka ce suwa ne an kai mu makaranta suka ki ga irin ta nan yanzu muna walwala su suna can a jabe wato kai karatu ne ko ka ce a a ai dabara kake yi sai da kai kaza kai kaza da kai wasu dabaru sai abin ya haɗu ai idan Allah bai rubuta maka ba wallahi dabara malam ba ta kaiwa kawai ka yarda cewa ni'ima ce daga Allah to ka roƙi Allah ta zama ni'imar ce ba nikima ba ba uquba ba Allah yace ayahsabuna annama numiduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat zato suke yi abinda muke ƙara musu mu ba su mu ƙara musu na dukiya da 'ya'ya, ko muna gaggauta musu ne a nan gidan duniya mu ba su alkhairai muna gaggauta musu alkhairai ne mu ba su don muna san su Allah ce bal ba haka bane la yashuruna ba su san cewa talala bane ba istidraji ne Allah ya fasiri Allah ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman kaji ko Allah ya ce kar kafirai waɗanda suka kafirta kasu zaci annama numli lahum khairul li anfusihim kasu ɗauka cewa jinkirin da muke musu dama da muke ƙara ba su suke ƙara samun lokaci kasu ɗauka cewa khairul li anfusihim wai alheri ne a gare su kasu ɗauka haka ko ƙarin ko jinkirin shekaru ko jinkirin mulki ko jinkirin sauka daga kujera ko jinkirin maimaitawa duk irin wannan dama ya zama tana hannunka bata kufce ba kuma dalilin kufcewar ta ma yi ka tsallake rijiya ta babbaya ka dore ka ci gaba Allah ce kassi tsammanin muna musu haka wannan abun alheri ne Allah ce inna ma numli lahu kadai muna musu jinkiri ne liyazdadu isman dan su ƙara samun dama da za su ƙara sabo kaga in shekaru ne mai sabo yana ƙarawa ai shekarun suna ƙaruwa saban yana ƙaruwa ne ai ko idan zalunci yake a shugabanci ana ƙara bashi dama ai na ƙara yin zalincin ne ko nauyi na ƙara laftuwa a kansa to haka ne akwai wanda Allah yake ƙara ba shi dama domin ya ƙara zunubi zunubin ya ƙara nauyi saboda Allah ya riga ya masa hukunci sai ya ƙona shi walahum azabun muhin kuma suna da azaba ta wulakanci Allah ya ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun Allah ya ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kad dukiyarsu ko ƴaƴansu su rika baka sha'awa nan ijab al'ujub anan na sha'awa kar kar su rika baka sha'awa ba wani abin sha'awa ciki inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya Allah yana so ne ya azabtar da su da wannan tun anan gidan duniya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun rayukansu su fice suna kafirai da haka ba kowace walwala ce ni'ima ba akwai walwala wacce take ukuba ce da azaba da wabali akan mai ita haka talaka ya roki Allah madaukakin sarki alheri kar ya rika ganin walwala wai ya dauka cewa shi an bar shi a baya yayin riki a duniya don wasu da jahilci ya musu yawa kasu fada suna ganin wai samun duniya suna ganin shine shi ita ce gata samun duniya shine gata samun duniya shine rufin asiri shine arziki duk wanda ya dauka samun duniya shine arziki bai san ma me arziki ba ai annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba a irga shi cikin masu kudi a lokacin sa yakan zauna da yunwa yakan kwana da yunwa gidansa akan kwana uku da yunwa yakan shigo daga masallaci ya yi sallar asuba ya zauna a masallaci ya yi azkar har lokacin hantsi ya shigo cikin gida cikiyar abin da za a ci ya samu babu komai a gida ƙarshe sai dai ya ce ya da wazini yakan kwanta akan abin kwanciya idan ya ɗaga haƙarƙarinsa burɗi-burɗi na zanen abin kwanciya har suka roƙe shi alfarma ya taimake su ya ba su dama a samu wani ɗan buhu a nemo ɗan abinan a samu wasu ‘yan tsummokara da ‘yan ganyayyaki a cusa a cikin buhu a ɗinke ya rika kwanciya a kai ya ce haɓa kukuwa ina ma rayuwar da za a yi mata kushin ɗin kwanciya ya ce har yaushe ma zan tsaya na sakata na wala na ji walwala bayan ina sane da cewa wanda aka ɗora masa aikin busa ƙaho ya sa shi a baki, ya lankwame shi, kuma ya tara naman goshi, kuma ya kasa kunne zuwa yadda yake tsammanin umarni, jira yake yi a bashi umarni ya gura kuma ya gura. Ni da na san haka, ni da na san haka yaya za a yi har yanzu in ce ina bukatar amin wani abun kwanciya to kaga wannan shine annabi sallallahu alaihi kuma haka yayi har sai da sahabbai suka ba shi shawara suka ce ya ma'aikin Allah me zai hana a kira Abu Jaham ya kawo maka ya kawo maka wato abinan alchabba haɗe da mayafinta iri ɗaya set me zai hana abu jahal mai sayar da kaya ya kawo maka kwalabo ya kawo maka set wato da alkyabba da wandonta ko zaninta da za ka haɗa saboda zuwan baƙi ko ranar idi annabi alaihi salatu wassalam ya karɓi wannan shawarar abu jaham ya kawo wata ran ya saka taguwa ya yi sallah da ita yana idarwa ya shiga cikin da ya naɗe ta ya naɗe ta ya tattara ya tattara ya tattara ya fito ya ce ungo ku kai wa abu jaham ku ce masa ya nema mini yar yaman farasal wacce ba zane wannan ina sallah ta ɗan ɗauki hankali na ba na son gayu da yawa sallallahu alaihi wasallam kaga ba irga cikin masu kuɗi to dan me zaka damu kanka ka ce kai tunda baka da kuɗi shikenan duniya rake kai kuma har ka zo kana yin sabo ka zo a kira sallah kana jin haushi a ce ramadan yayi kusa ranka ya ɓaci ka ce ga irin ta nan ai kuma duwan yunwa za a shiga ka kai ba mutumin kirki bane to in Allah zai bayar dan in Allah zai ba wa musulmi ma ai mutanen kirki zai ba ba irin ka ba kada kake jin bakin cikin hajjara sallah kake jin haushi da mazan ya gabato ta yaya za a irga ka cikin mutanen kirki in ana raba mutanen kirki ka nemi yardar Allah madaukakin sarki shine arziki wanda ya sami yardar Allah to ya samu komai a rayuwar duniya kuwa wanda ya samu abin da zai sa a bakin salati na rana ɗaya kuma ya waye gari jikinsa lafiya kalau kuma ya waye gari ba firgici a anguwarsu ko a garinsu to ya gama arziki ya gama arziki amma ita dukiya da kake ganin ta ba ita bace ba an taɓa ba mu wani labari wata rana a rumfar mai kosai a wani gari wasu samari guda biyu suna zaune sai wani ya zo shi da mota mai tsada sai ya yi fakin sai ya sauka sai ya sayi wannan kosan yana ci sai samarin nan suna mitarsa suna gulmarsa suna burin wannan motar tasa suna burin rigar jikinsa suna burin takalminsa da agogonsa suna ta mita shi kuma yana tsinkayar abin da suke faɗa har ya gama abin da zai a wajen ya tashi zai tafi sai kira su sai ce da su na fizgi abin da kuke faɗa a kaina ya ce na rantse muku da Allah da Allah zai dawo da ni yadda kuke nan yanzu inda na san yadda zan yi yanzu Allah ya dawo da ni yadda kuke nan yanzu da na yi na dawo yadda kuke nan yanzu da na san akwai yadda zan yi Allah ya mun haka da na yi yace ba ku san waye ni ba ba ku san meye tare da ni ba ba ku san yaya nake ba kun zo kuna wulakanta kawunan ku kun zo kun kasa gode ubangijinku da ya haka ya cire hularsa sai suka ga tsutsotsi a kansa sai mayar ya rufe sun ce wannan ya ishe ku darasi ya je shiga motar sai ya tafi shekan ne mutum ne matsafi ne boka ne dan kwaltun ne menene don haka yaya fala ya gururka takallubuhum fil bilad karka ga ana walwala ka damu karka ga ana walwala ka damu ji da kanka fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum hum kafirun sai Allah ya ce
innal ladina hum min khashyati rabbihim مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
ubangiji ta'ala yace innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun Allah ta'ala yace innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lallai waɗanda su saboda tsananin tsoron Ubangijinsu, mushfiquna suna taka tsantsan. Khashiya tsoron Allah ne, wadda yake haɗe da girmamawa, khawfun makarunun bi ta'zim tsoro ne wadda yake cike da girmama abin da ake tsoro. Ka san akwai tsoro wanda yake cike da wato kin abin da ake tsoron tsoron kura tsoron kura a aiki tsoron yan fashi tsoron mayu tsoron bindiga tsoro ne wanda yake cike da kin abin da ake tsoron haihata haihata nesa nesa da wannan abin da kake tsoron ba ka ƙaunar ku haɗu ba ka ƙaunar ku haɗu shine wannan zallan tsoro kenan to ba shine irin tsoron da ake wa Allah ba shi Allah ba tsoronsa ake tsoron guje masa irin da ake tsoron bindiga ba irin yadda ake tsoron haduwa da kidnappers ai kaga kana tsoron kidnappers ko kuma baka kaunar ku hadu to amma shi Allah kana tsoronsa amma kana kaunar ku hadu to kaga ba irin wancan tsoron ba to tsoro ne wanda yake cike da girmama abin da ake tsoro Allah ne kadai ake masa wannan tsoron shi kadai ne ake masa wannan tsoron don ko babanka ne in kana tsoronsa ba ka son kwado amma Allah ne wanda in ana tsoronsa iya bakacin tsoronka da shi iya bakacin nemansa da za ka yi wannan sai Allah wannan ita ce khashiya To, ana tsoron Allah maɗaukacin sarki saboda azabarsa da kamunsa, amma ba a gudunsa saboda shi ne wanda yake hana shiga azabar. Ba gurin wanda za ka je ya tsare ka daga azabar sai shi, shi ne lamal ja'a minhu illa ilai. Babu wata matsera, babu wata mafaka. da za a guje masa illa ilaihi sai dai a sake komawa zuwa gare shi la manja minhu illa ilaihi ba wata matsera daga gare shi sai dai zuwa gare shi to shine wanda ake guduwa masa ake guduwa masa a koma wajensa guduwa daga azabarsa a koma zuwa ga rahamarsa wani lokaci yara ƙanana sukan yi irin makamancin wannan wa iyayensu mata in kaga irin haka ka tuna Allah yaro idan karami ne sosai idan yayi laifi uwarsa idan uwar ta dake shi akwai wanda in uwar ta dake shi sai ya rungume ta in ta dake shi ta dake shi in ya tashi sai ya kama ta ya kankame ta yana ihu kuma idan ta dake shi saboda abin da ya sani a daidai wannan lokacin ba yadda zai ci ita ya sani mai ba shi abinci mai ba shi ruwan sha mai masa shimfiɗi ya kwanta ita ya sani mai ba shi mama ita ya sani in za ta kwanta ta ajiye shi kusa da ita a cikin ƙirjinta ta lullubu da shi a cikin mayafinta shi tun da yake bai ga mai masa haka ba sai ita haka idan ta ba shi tsoro dole yana tsammanin a wurinta ne kuma nutsuwar take ta haka sai ya koma sai ya sake rarumarta duk wanda ya ga irin haka ya tuna Allah kamar haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ai Allah ya fi uwa jin kai Allah ya fi uwa tausayi yace matar da ɗanta ya ɓata a lokacin yakin ba sasa aka yi tawatsi kowa ya kama gabansa yaron ta ƙarami ya shiga uwa duniya ita ma ta shiga uwa duniya kowa ya bisa gagin jeji ba ta san ina ɗan yake ba yana can yana ihu bai san ina uwar take ba sai da bayan wani tsawon lokaci an kama fursunonin yaƙi an tattara jama'a a tantina-tantina na ‘yan gudun hijira a cikin ‘yan gudun hijira a layin karɓan abinci sai kakan bayan tsawon lokaci sai ta ga ɗanta da roba a layin karɓan abinci a cikin ‘yan gudun hijira ita ma da roba a hannunta a layin karɓan abinci kicikus sai ta yi da ɗan nata. Ta jefar da robar, ya jefar da robar, ta rungume shi ta ɗaga sama. Ce to, tausayin da take ji na wannan yaron a wannan lokacin. Ce to, Allah tausayin da yake wa bawansa, ya fi wannan tausayin. Ya ce, Allah rahama ɗari yake da shi, ƙwaya ɗaya ba mu a duniya muka kasafta muke ta rayuwa da ita. Da wannan ƙwaya ɗayan ne akuya take daga kafarta akan ɗanta ka ta taka shi da wannan kwaya ɗayan ne kaza take tsallaka ɗanta ka ta taka shi da wannan kwaya ɗayan ne mafifaffiyar karya take lullube ƴaƴanta a cikin jikinta duk masifarta amma tana gudun wani abu ya same su wannan rahama kwaya ɗayan muka katantana da mutanenmu da dabbobinmu sauran rahama casa'in da tara suna ga Ubangiji subhanahu wata'ala a lahira wannan ɗayar ma ba lalacewa ta yi ba za a mayar ta mun gama rayuwa da ita zai mayar ta cikin ɗarinsa sannan kuma ya kasafta ta a lahira ai kaga za a yi bonanza ko yawwa to shi yasa shi Allah madaukakin sarki in ka ji tsoron sama ka neme shi a wajen sarfin asirin yake to lallai waɗanda saboda tsabar tsoron ubangijinsu mushfiquna kuma masu taka tsantsan ne shi kuma mushfiquna ishfaqi shine alhazir taka tsantsan khaifuna hadirun suna hazar suna taka tsantsan da Allah madaukakin sarki wasu suka ce inayatun mukhtalitatun bi khawfi inayatun mukhtalita bi khawfin wato suna ba Allah muhimmanci sosai kuma suna shakkarsa. To can an ce masu tsoronsa, nan ma an ce suna tsoronsa, lalle waɗanda saboda tsoron Ubangijinsu, mushfiquna suna tsoronsa, a'a. Lallai saboda tsoron Ubangijinsa, mushfiquna suna taka tsantsan, shi wancan tsoron na sani. takatsantsan na nisantar abin da zai fusata shi. Da haka wancan tsoron tsoro ne na sanin azabarsa, wannan tsoron kuma tsoro ne na kiyayar yi masa laifi. To lallai waɗanda suke tsoron Ubangijinsu mushfiquna to suna takawa nesa ba sa yadda su yi masa laifi. Kamar yadda Allah ya ce, wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun والذين هم min عذاب ربهم kaga min khashiya nan kuma aka ce min azabi suna tsoron azabarsa ne yasa suke da ishfaqi walladhina hum min azabi rabbihim waɗanda kuma suke tsoro mushfiquna suke taka tsantsan min azabi rabbihim daga azabar ubangijinsu ba sa yadda su je su aikata abin da zai kai su zuwa ga azabar Allah inna azaba rabbihim ghairu ma'mun lalle azabar ubangijinsu ba abu ne da za a sakankance masa ba ba abu ne da za a sakankance masa ba al-imam sa'adi Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa yana cewa mushfiqatun qulubuhum zukatansu suna cike da tsoro kullu zalika min khashyati rabbihim duk wannan saboda tsoron ubangijinsu khawfan an yada alaihim adlahu suna jin tsoron kar ya sanya musu adalcinsa ma'ana don in Allah ya azabtar da bawansa adalci masa fala yabqa lahum hasana kar ya zan Allah madaukakin sarki ya ɗauke musu duk wani aikin alheri ba su da wani rubutaccen lada a wajensa wasu azannin bi anfusihim sannan suna yi wa kansu mummunan zato Allah ya kunu kad kamu bi haqqillahi ta'ala kar fa aje ba su ba wa Allah hakkin da ya kamata a ce sun bashi ba wa khawfan ala imanihim min zawal kuma suna tsora cewa kansu kar fa su je imanin su ya gushe wa ma'rifatan minhu bi rabbihim sannan kuma da irin sanin da suka yi wa ubangijin su wa ma yastahiquhu min al-ijlal wal ikram da abin da ya cancanta na a girmama shi da kuma a karrama shi wa khawfuhum wa ishfaquhum da kuma wato tsoronsu da takatsantsansu yujibu lahumul kaffa amma yujibu al-amra bil khufa min adh-dhunubi hakan din shi zai tsubbaba musu ya wajabta musu nisantan duk wani abin da zai iya wajabta abin da ake tsoro na zunubi ma'ana wannan shi zai sabbaba musu gudun aikata zunubi wa tafsir fil wajibat kuma shi zai sabbaba musu su nisanci takaitawa a wajibai ba za su bar wajibi ba ba za su sakaci da sallah ba ba za su yi wasa da azumi ba ba za su yi wasa da duk wani wajibi da Allah ya dora musu ba saboda me saboda min khashiyati rabbihim mushfiqun suna taka tsantsan saboda suna tsoron ubangijin su kaga kenan duk wanda ka same shi wanda baya shakkar aikata zunubi baya tsoron barin wajibi to baya daga cikin masu wannan sifa baya tsoron Allah baya taka tsantsan daga azabar Allah madaukakin sarki Allah ka sanya mu cikin bayinka masu tsoronka masu taka tsantsan daga azabarka abinda muka yi daidai Allah ka tala mu cikin ladansa abinda na kusa ubangiji Allah ka gafarta mana baki daya اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله